ta yamai kuma ya yi karatu na addinin musulunci sabili da haka wannan maudu'i da aka riga aka bada wanda ke zai tattauna a kan wata shafi makirce-makircen yahudawa ne to muna da kyakkyawan zato cewa zai riga zai mu wannan maudu'i adalci sai dai cewa kawai muna da matsala na lokaci domin karfe goma ne ya kamata a ce an riga an tashi shi idan sabili da la'akari da kuma shi yasa ya zama na za mu ba shi lokaci za mu ba shi kawai minti talatin ne wanda yake zai gabatar da wannan makala nasa wannan jawabi nasa bayan shi sannan kuma mai jawabi na gaba insha Allah zai riga zai zo da waɗannan 'yan kalmomi din muke ce mai muke cewa mai jawabi na farko malam ishaq falyatafaddal mashkuran masbukan masa muhammad wa ali muhammad
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم يا كافي الفرد الضعيف وواقع الامر المخوف افردتنا الخطايا فلا صاحب معنا وضعفت وضعفنا عن غضبك فلا مؤيد لنا واشرفت على خوف لقائك فلا مسكن لرواتنا ومن يؤمننا منك وانت اخوفتنا ومن يساعدنا وانت افردتنا ومن يقوينا وأنت أضعفتنا لا يجيب يا إلهي إلا رب على مربوب ولا يؤمن إلا غالب على مغلوب ولا يعين إلا طالب على مطلوب وبيدك يا إلهي نحن جميع ذلك السبب والفر وإليك المهرب فصل على محمد وعلى آل محمد وعجل وأنجح مطلبي kamar yadda malam ya gabatar niyabatan anil ab wa sheikh wa sayyid muhammadun nur khalid a madadin baba malami shugaba malam muhammad nur khalid ya biyunta mu bawa yan uwa haƙuri saboda rashin ganin fuskarsa a wannan yammaci mai albarka hakika kamar yadda aka gabatar zuciyarsa tana tare da mu kuma ya so halartar wannan wuri to amma kamar yadda malam ya faɗa allah maɗaukakin sarki ya gabatar da magana wa manno amirhu nuna kiso fil khalq kai tsaye koyaushe jiki da jini shekaru suna matsawa to kuma mutum yakan samu raguwa so don haka muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ƙarawa malam lafiya an bayar da maudu'in da za a tattauna a kai makircin yahudawa kuma a ƙasar da aka haife mu najeriya duk lokacin da aka ce makirci abu ne wanda yake sharri ne wanda aka shirya shi aka ko da za a kai tsawon wani lokaci ne wanda ba zai fasa ba har sai ya ci nasara bisa abin da ya shirya wanda kuma aka shiryawa la'alla ya zama na cewar ya ga abu ya masa yawa don haka ya haƙura daga wani abu da yake kai to sai dai kamar yadda yake a bawaba na shigowa wannan wuri mai alfarma wa tasiru bi hablillahi jami'an wala tafarraku mu yi muku mu mannu da juna ya zama akwai ulfa akwai ƙaunar juna ba kamar yadda suka zo suka gindaya wani abu a tsakankanin wanda ake cewa farrik tasud raba kan mutane sai kai jagoranci yadda kake so haka yahudu suka yi kwance-kwance suka raba kawukanmu suka sa wancan yana kyamar wancan wancan baya ƙaunar wancan wancan baya so ya je kusa da mabautatar wancan domin su su zauna lafiya to wannan abu za mu iya kasashe kashi uku na farko za mu iya kasashe a matsala ta ijtimaiyyar society da muke rayuwa ya muke rayuwa tsakankanin musulmi wannan musulmi ne ya muke rayuwa za mu ga sun yi ta'asiri a cikinmu sannan za mu dawo iktisadiyar a ɓangaren tattalin arziki sun rusa mu sannan sai mu dawo siyasiyan a ɓangaren siyasa an mayar da mu ba mu ma san ina muka dosa ba wannan sharri ne wanda yake dafe da ɗaɗɗa kuma ba za su bari ba za su ci gaba da yinsa gado bisa gado har sai su kai suke so su kai mu dawo najeriya ƙasarmu an yi ta ƙasa ce a dunkule akwai wanda ya ɗau afirka gaba ɗayanta sai dunkule ta cure ta wuri guda ya yi magana a kanta yake cewa afirka ƙasa ce wadda take curarriya dunkulalliya ba za a raba ta ba ta ya za a yi mu tabbatar da haka mu ya shigo najeriya ko mutumin najeriya idan ya shiga nijar za ga mutane ne waɗanda allah ya yi su bisa shakali guda amma sai aka yaga mu sai ɗan shi ɗan najeriya ne ɗan nijar yake jin shi ɗan nijar ne don haka bari mu ɗau shi ma ba za mu iya karkara magana a kansa ba saboda minti talatin aka ce shine ijtima'iyyar a society da muke rayuwa da muka shigo nan 'yan uwa gabaɗinsu sai suke kallon mu bawon suke ganin mu wasu daban ni da kaina sai nake tambayar kaina to me yasa ake kallon mu haka ma'ana an iya akwai wasu mutane baƙi da suka shigo wurin nan na samu irtiya nafsi yanayin yadda na zo na ga an karɓe mu an yi mana sakin fuska an yi kaza kaga a iya wannan an yi tasiri a kanmu wanda mun tashi gida ɗaya mun yi karatu makaranta ɗaya muna zaune a kasuwa ɗaya muna inuwa ɗaya amma wane yana jin cewar a wane fa ba irinsa ba ne me yasa saboda mun ba da kofa yahudu sun shige mu bayan sun shige mu sun yi ta'asiri a cikin ko na aro sai muka yi riga da shi sai muke kafaɗa muna nuna cewa wannan abun na aro shi ne daidai bayan kuma ba daidai ba ne malam zai zo yi magana gaba kaɗan tun da an ce ƙaunar manzon allah sallallahu alaihi wasallama babu abun da ya kau da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin zuciyar musulmi musulmi ya ji cewar yana kyamar kansa shi kunyar ya nuna musulmi ne shi mun zo wannan duniyar ka'ida ce a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki yana faɗa cikin suratul baqara بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى بزا su yadda da kai ba ba za su shimfa fuska ba har sai da irin tsarin suka suka tsara suka kau da kai daga tsari irin na Allah maɗaukakin sarki su don haka muna da tsare-tsare ta ɓangaren ta ɓangaren tarbiyya ta ɓangaren mutunta na gaba ta ɓangaren karatuttuka gaba ɗaya sai aka zo aka yi kokowa da waɗannan abubuwan aka cire shi daga ciki sai aka kawo mana wani abu daban sai aka sanya mana sai aka koma gefe kuma ana yi mana dariya kamar mutum ne ya zo ya same ka kana tare da mahaifinka sai ya ce mahaifinka bai iya ba da tarbiya ba zo ya baka tarbiya sai ka ce e fa kai ma ai ka daɗe da gane cewar mahaifinka bai iya ba da tarbiya ba don haka sai ka je jikinsa sai yake baka tarbiya irin tasa yanzu mai ka zama mai ka zama mai hankali ko kuma kishiyarsa su don haka waɗannan abubuwan dole sai mun cire su a tsakankaninmu mun ƙaunaci junanmu ku duba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance a societin da suke rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka baina salman wa abu darda ya haɗa ɗan uwanta tsakankanin salman da ɗan uwantarsa sanadin tafiya ba wai mahaifi uwanta da shi ya zama da cewa uwanta ta fi ta fito ciki ɗaya da shi to amma ta yaya ake zuwa malam shahid alama aqulu akwai littafin 48 laws of power meye a cikin wannan littafin sharrace-sharrace ne na yadda mutane daga cikinmu za su je su kalla su karanta su shugabanci su bi wannan tsarin su aje tsari na allah da manzon allah sallallahu alaihi wasallama har na kirji da cewar wannan tsarin shine wayewa babu wata wayewa sama da ne sama da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma abun da Allah maɗaukakin sarki ya yi ne ya sauka laisal jamalu bi afwabin tuzayyinuna innal jamala jamalu dini wal adab ba wai kawa shine abun da za a zo a yi decorating a yi kaza a yi kaza ba shi bane ladabi shine abin da addini ya tsara ma ya zo da shi su don haka waɗannan abubuwan suna da yawan gaske ta yaya za mu kuma kai musulmi ne da yawan musulmi ba a fahimtar musulmi ba su sai idan an furta sunansu sai gana wannan fa ashe musulmi ne ya subhanallah ke mu ba jiya kwaikwayo suke da addinin mu yanzu aka gama tamsiliya muna daga ciki ina ji fasto yana cewa ku ne kuke yin addu'a malam wadda take karbuwa haka na ji yanzu a cikin dramar da aka gabatar to idan har itikadi ya ƙudurci wannan a zuciyarsa ya musulmi ya kyakyace fashi yana da matsala wannan mai addu'a sai ce kash ai matsala addu'ar ce munyi munyi abin har yanzu shiru wannan ba i'as ba ne ɗaya tsammani ne ta ya za a yi ka ce addu'a kayi kayi ba ta karɓuwa za ka yi yin addu'a shekara dubu Allah madaukakin sarki ya jinkirta ta mashi'a ce irin tasa mu mun yarda indana anna du'a tanfa'u lalle addu'a tana ne tana amfanarwa sai dai kawai lokacin ne bai yi ba la'alla kuma Allah madaukakin sarki ya juya shi da wani abun da ba lalle bane mu mu fahimce shi sai in lokaci yayi su don haka wannan kenan a ɓangaren mai a ɓangaren yanayin yadda muke rayuwa mu dawo siyasiyar na so a ce malam ne ya zo ya tsaya a wannan wurin yake yin magana akan wannan maudu'in domin zai fi bashi haƙƙinsa ni saboda yarinta ba lalle ba ne in iya furtar da wasu abubuwa amma yau idan ka kalle mu a siyasa mu suwaye mutane ne waɗanda muke tura mota tana buɗaɗe mu da me da hayaki ba ka ganin mu a wani wuri sai wurin da za a yi ihu ba sai wurin da za a je a liƙa posta ba sai wurin da ya zama da cewar ba wai wani abu za a samu sai wahala a wurin za ka mu har ma da sunan ne hausa fulani hausa fulani ma'ana ƙabila mutadanniya
kazan nan da aka ci aka rage maka jiya ita ta kawo ina naka sun fito sai annabi ya ji kukan da sayyida shugaban matan duniya kukan da take yayyawa ya sake mata hakan nan ta zo sai ce muna baki bishara bayan na bar duniya ke ce za ki biyo ni ba tare da jima ba in ba za ki shekara ɗaya ba amma za ki kai wata shida kuma ni da ke tare za mu ta hira a gidan aljanna kuma tare ba zan shiga aljanna ba sai na jira ki fatima fatima ta yi murmushi har aka a hango ushirin haƙorinta tana fitowa zan taɓa iyayenmu mata su yi haƙuri aisha hankalinta ya tashi ya bada sauwa ɗan tsuguno haramun ne ashe ba za ka zo duniya ba don mahaifinka sai da ya tsuguna akan mahaifiyarka kafin a same ka yana kuma ba kuma kawai ya tsuguna akan mahaifiyarka ba har salata ya yi ta lokacin da ya tsuguna saboda kawai za kawo ka duniya saboda abinda ake kira mani ba ruwa bane kamar fitsari wanda yake da matsuguni a ciki ba kashi bane da yake da tumbi wanda yake da matsuguni a tumbi abu ne da amaliya ke kawowa wallahi mahaifinka ya sha wuya kwarai kafin ka zo duniya wanda ba su yi aure ba ba su abin da nake faɗi ba don ba na zargin duk wanda suke nan da zina duk mutanen allah ne amma wanda suka yi aure sun sayi wahala wahala sadaki wahala raba goro raba aure kaza wahala jama'a su hadu a daura aure wahala a daura wahala tarewar amarya gida wahala shigar ɗakin ango wahala musamman lokacin sanyin nan da Allah ruwa na yake ga mai gidan na dan juya baki hakuri sanyin nan yake tsoro bayan sun kawo ka duniya ka ce sun zama ambala in an cire wasiƙa ba su da amfani wa qada rabbuka alla tabudu wa bil walidain ka sa abin da ake kira ihsanin kuwa ka sa hullan dubu biyar mahaifinka ya sa na dubu hamsin in ka kwanta a ɗaki mai ac ka koma kauye ka sayi ma mahaifinka ko kuma ka gina wa mahaifinka gida mai eshi wato kyautayi kyautayi ka kyautata ka kyautata ya yi haƙuri ya fi ma ya wani mahaifiyarka ya yi haƙuri ya yi wahalar kawo ka duniya ya yi haƙuri ya yi uwarka ta yi wahala da cikin ka amalatu ummuhu wanin ala wahanin wa fisaluhu fi amaini scientists ma suka fasa komai da suka koma ƙwaƙwa ne ya gaya musu ya ake ɗaukar ciki ya ake haihuwa tambi mahaifiyarka daga ran da cikin ka ya shiga mahaifiyarka ta daina cin abu mai daɗi ko da alewa ne ta sa baki ɗaci wahanin ala wahanin rauni akan rauni in ta juya nan wahala in ta juya can saboda wai kai za ka zo duniya ka zo duniya ta kira ka wani ba za a ambaci sunan kowa ba kare ce kowa ya ji ina abin da nake yi da mafiyata ne hawa wani ce ke da allah ke tsoho ba zan na rabu da ni mai magana nan fa ba nufe ne ba ba haushe ba ne shi kuma dawa ne ya ce ma mafiyarsa tsohon banza shi dawa a shi banza ba ta sanda in kuma ma ya tsaka zama ka ce da ana kai wannan tsohon kakka dame ne ka yi haƙuri yadda ka kira shi tsoho duk wanda ya zagi mahaifinsa ba zai mutu ba sai ɗansa ya bashi sai ɗan shi ya bashi kashi sai ya doke shi duk wanda ya zagi mahaifinsa to manzo Allah ya karantar da mu mu kyautata ma iyaye manzo Allah na cewa ma min mu'min illa aula aulan nas bihi fi dunya wal akhirah iqra'u in shi'tum annabi aula bil mu'minin min anfusihim ka fi son annabi da kanka da kanka ka sa ma kanka azkar na salati ga muhammadu rasulullah bai da beta shortcut manzo Allah na cewa man salla alayya marra wahida sallallahu bihi ashara wa man salla alayya ashara sallallahu bihi mi'a wa man salla alayya mi'a sallallahu bihi alfa wa man salla alayya alfa zahama katafahu katafi ala babu janna ba ma'anan ce ne muku nasiha kan ku yi salati ga annabi na sami ku ne ciki ku yawaita eh, ku kara sashi giyawan ya za mu yi so manzan Allah ya za mu yi so manzan Allah a kira sallah kana mun shari so manzan Allah kenan ba ka sallar asuba da jama'a sallar manzon Allah kenan ba ka sallar la'asar da jama'a son manzon Allah kenan ba ka da abokanai sai mutanen banza so manzon Allah kenan kana shan solution son manzon Allah kenan kana shan kwaya son manzon Allah kenan ka zama dan dama son manzon Allah kenan da zuma na ba ku labarin walidina kanin mahaifina shehu yusuf abdullahi allakwaji yana da shekara 119 yana nan a raye in ba ƙur'ani kake karantawa ya gyara ma ba ko kuma kana salatin manzon allah ya taya ka ba duk wani magana na duniya kana yi da shi bai jima kana yi ba hayatul barzakhiyya da nake gaya masa kenan yana nan da rai yana nan lafaja likita ya gwada shi gwada shi akramakallahu yaya ya ce in bada Allah da manzon Allah yana da wani abu ne su nike ce Allah da manzon Allah shekara 119 baya fitsari a kwance baya kashi a kwance har yanzu yana ana muna ɗaga shi mu zagaya da shi kuma lafiyar shi lau ya fi mu lafiya baji malam na cewa an ce a auno parameter na masu hawan jini to shi yaro ne nashi dari ne namu zai kai dubu ɗaya ko ko ɗari biyar shi anad muhammad wato malam ya bani kankanin lokaci da zai dinga gaya mana annabi muhammad da zai dinga gaya mana annabi muhammad har gari ya waye amma shi anad muhammad muhammad sayyidul kaunaini was saqalain wal fariqain min urbin wa min ajami هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخوال مقتحم فاق النبيين في حلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم النبي كينا شي النبي shine shugaban mutanen farko shine shugaban mutanen ƙarshe sai mu wannan sai mu bakage sai mu bakage na sami wani bayan da bawabiye a bakka ina hira da shi na ce allah ya muku arziki ba kusan arzikin da allah ya muku ba ya ce arzikin mai na ce muhammadu rasulullah sai ce kabarinsa na madina na ce kaga cikin halkunku ba ku san shi ba amma a tawakka wa azunnu anta min hafidu abi lahab o afidu abu jahal yace wani azbillah nace ina jin dai kai jikan abu jahal ne ko abu lahab yace ka ga yawan bakin fata nace adon ka'aba ni na zuba ta da Allah da me ake aka da me aka yi adon ka'aba don Allah da me aka yi adon ka'aba har ku da ku je adon ka'aba sai ce baka ka dubi alkitab fi kirtas ba ba dan mutum da aka ta kaduwa don a cikin da kake qur'anin gidan kan ka duba ka je ka duba da ne ya Allah ya ba ba ba sai ina da da sanin ake gani an ce ko da kurfa ta ruwan bayan ne wallahi mun ba ruwa ba ne da mu wani lari ne da mu wani lari ne da mu wani lari ne da mu wani lari ne ba ta haifi ibrahim mu ba ruwa ba ne idan da kana sakwa-sakwa ne ka rike annabi in ka rike annabi ka tsira in ka saki annabi ba zan iya cewa ma ka shiga uku ba ka mutu ya za ku tafi al'amur a an bari an goyi wurin an wuce wurin famut fihi famut fihi famut fihi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى rubuto na photocopy sa za a dan rarraba da Allah an ga kaga kuskure daga guri na ne da wani abin da ta yi muku daɗi a ciki wannan shiri ne na Allah da manzon Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi idikum sa'id
alhamdulillah Ah, wannan jawabi kenan daga wajen alkali malam muhammad awal sheikh yusuf lakwaja kuma kamar yadda na riga na faɗa ah, cewa dama dai lokacin da muke da shi kaɗan ne kuma dai kawai za mu ce duk abubuwan da aka yi a maudu'an nan gaskiyar magana an yi kama abin da ake cewa taɓa kalashi ne kawai an dai ɗan taɓo an fara amma sabili da rashin lokaci cewa ya kamata dama a ce an tashi karfe goma ne to kuma gashi goma ma ta riga ta yi sai dai mu ma haƙuri a kan cewan wato sai dai wani lokaci insha Allah. kuma gaskiyar magana malam ayyar yusuf lokacin tun lokacin da muka riga muka kaddamar da gayyatar mu to ba tare da bata lokaci ba shi ma ya riga ya ansa musamman yana shaukin a ce ya zo sun gana da su sayid amma da yake su malam sun riga sun yi tafiya to sun riga sun malam ya yi alkawarin cewa insha Allah zuwa ranar laraba zai zo nan wajen zai dawo domin ya yi musharaka a cikin program din da za a yi ah, na ranar laraba da kuma ranar alhamis, na ranar alhamis wato ranar 17 ga wata to abin da za mu ce shine akarmakum Allah mun gode Allah saka da alkhairi Allah ba da lada insha Allah yanzu zan ba da abu ga ciyaman ko
a to alhamdulillah kuma insha allahu kafin rufe taro da addu'a a, za a meka kyaututtuka ga malaman da suka a, shayar da mu da waɗannan jawabai a hala abdulhamid hala abdulhamid insha allah za malam ishaq sani insha Allah shek malam ishaq sani to eh, kam sai eh, insha Allah ma salawatu ala muhammad wa ali muhammad insha Allah kadi muhammad da shi ma za a meka masa nasa biya din insha Allah مع الصلوات على محمد وآل محمد to insha Allah wannan ya kawo mu karshen wannan zama na wannan lokaci kafin rufe da addu'a gobe idan Allah ya kai mu da karfe hudu na yamma akwai laccan yamma a wanda za a gabatar akan gudunmuwar an- za a gabatar akan wato gudunmuwar matasa wajen kawo juyin juya halin musulunci saboda haka muna fata 'yan uwa za a yi kokari ya zamana an zo a kan lokaci za mu gayyaci malam badamasi insha allahu domin ya rufe mana ta wannan zama din da addu'a akramakum allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي اللهم صل على Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da kakanninmu Allah ka ba mu son annabi Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين